نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فلقاؤنا اليوم مع خلق آخر من أخلاق الإسلام العظيمة الجليلة مع خلق عظيم النفع جليل القدر كبير الأثر يحتاج إليه العبد في سرائه وضرائه وفي جميع أحواله هو شعبة من شعب من شعب الإيمان وعمل من أجل الأعمال القلوب دلت عليه دلت على فضله آيات عديدة وأحاديث كثيرة من التزم به حماه الله ووقاه ورزقه وكفاه وهذا الخلق هو التوكل على الله وصدق الاعتماد عليه سبحانه التوكل عباد الله التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله تعالى في استجلاب المسالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة التوكل أن يعتمد العبد على الله وحده في جميع أموره فيما يرغب فيه من من الحاجات وفيما يحذره ويخافه من الآفات وفيما يفعله تقربا إلى الله تعالى من الطاعات وفيما يجتنبه من الزلات والسيئات فالمتوكل على الله هو الذي يعلم أن الله كافل رزقه مدبر أمره فيركن إليه وحده ولا يتوكل على أحد سواه معترف أنه لا حول ولا قوة إلا بالله التوكل طاعة وعبادة فإن التوكل على الله عبادة الصادقين وسبيل المخلصين أمر الله تعالى به أنبياءه المرسلين وأولياءه المؤمنين أمر الله به عباده وحفهم عليه وندبهم إليه في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى فقال سبحانه وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال عز وجل عن هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وقال تعالى عن نوح عليه السلام واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون وقال سبحانه عن موسى عليه السلام وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وهذا حبيبنا المصطفى سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سماه الله المتوكل في التوراة لما قيل له وأصحابه بعد رجوعهم من غزوة أهد أن الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وهكذا لما كان في غار ثور مع صاحبه وصهره أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا عباد الله الوكيل من أسماء الله الحسنى فالوكيل المفوض من كل الأمور هو الله عز وجل ولهذا عمر عباده بالتوكل عليه وتفويض الأمور كلها إليه ليأتي بالخير ويدفع الشر فقال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا والتوكل من سمات المؤمنين قال تعالى في وصفهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال الشاعر توكل على مولاك وارض بحكمه وكن مخلصا لله في السر والجهر قنوعا بما, أعطا بما أعطاك مستغنيا به له حامدا في حاله العسر واليسر أيها الإخوة الأفاضل لقد حثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالتوكل على, بالتوكل على الله في الأمور كلها وحتى عند الدخول والخروج من المنزل وعلمنا الاستخارة والمشورة والتوكل معا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله والمتوكلون يدخلون الجنة بغير عذاب ولا حساب كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس الذي اتفق عليه الشيخان عباد الله وقد يظن البعض أن التوكل يقتضي ترك الأسباب وعدم الأخذ بها وهذا خطأ في فهم التوكل فإن الأخذ بالأسباب مع تفويض أمر النتاج لله نتاج مع أمر مع أمر النتاج لله مع تفويض أمر النتائج لله والثقة بأنه عز وجل لا يضيء أجر من أحسن عمله ذلك هو التوكل المأمور به شرعا أما القعود والتخلي في شيء وإنما أما أما القعود والتخلي عن الأسباب وعدم السعي في تحصيلها فليس من التوكل في شيء وإنما هو عجز وكسل وبطالة واتكال وتواكل فمن فمن ترك الأسباب فقد سلك طريق العجز والكسل وهذا ما حذرنا منه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم والكسب سنته فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته فمن طعن في الأسباب فقد طعن في السنة ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان وقال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل قال له صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل أخرجه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح وحسنه الألباني وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى في شأنهم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وروى ابن أبي الدنيا والبيحقي في شعب الإيمان بسند صحيح أن معاوية بن قرة أن أمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي ناس من أهل اليمن فقال من أنتم قالوا نحن المتوكلون قال بل أنتم, أنتم المتكلون إنما المتوكل الذي يلقى حبه في الأرض ويتوكل على الله وهو الذي قال رضي الله عنهم لا يقعدن أحدكم في المسجد يقول الله يرزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة بل إنما إن من تأمل القرآن يجد أن الله تعالى يعلمنا أن نتخذ الأسباب وإن كان في نفسها ضعيفة قال قد لا يتصور أن تكون لها نتيجة انظر إلى قصة أيوب عليه السلام وهو في حالة المرض والوهن والعجز قيل له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وهذا مريم عليها السلام لما كانت في حالة مخاض وضعف واحتاجت إلى طعام جاءها الأمر باتخاذ, باتخاذ السبب وهضي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فاتقوا الله تعالى الذي خلقكم ورزقكم ورباكم والذي أطعمكم وكفاكم وآواكم والذي أنقذكم من من الردي وهداكم وتوكلوا حق التوكل عليه في إصلاح دنياكم ودينكم اللهم ارزقنا التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك اللهم ارزقنا الثقة فيك وحسن الظن بك واليقين فيما عندك بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين يوانا مسوء البركة يوه دبر متيو za ta tattauna ne game da wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un musulunci masu girma ɗabi'un musulunci masu matuƙar amfani ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un musulunci wanda ko shakka babu bawa yana buƙatarta a lokacin da yake cikin yalwa lokacin da yake cikin jin daɗi yana kuma buƙatarta lokacin da yake cikin kunci yake cikin halin ƙaƙanikai wannan ɗabi'a 'yan uwana masu albarka wata ɓangare ce wani yanki ne daga cikin yankin imani duk wanda ya rasa shi to hakika ya rasa wani yanki daga cikin yankin imani wani aiki ne daga cikin mafiya girman aikin da zuciya take ƙudurce shi kuma take aikata shi falalarsa ta zo a cikin alƙur'ani a cikin ayoyi masu yawa kamar yadda annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu a kansa a cikin hadisai masu tarin yawa wannan ɗabi'a duk wanda ya lazumce ta Allah maɗaukakin sarki zai ba shi kariya Allah zai tsare shi Allah zai azurta shi kuma zai isa masa a cikin duk abin da ya sa a gaban al'amuransa ‘yan uwana masu albarka wannan ba wata ɗabi'a ba ce face ɗabi'ar at-tawakkulu ala Allah shine dogaro ga Allah maɗaukakin sarki ɗabi'ar dogaro ga Allah maɗaukakin sarki kowanne musulmi yana da'awar cewa shi mai dogaro ga Allah ne duk wanda ka samu matukar musulmi ne zai ce maka mu mun dogara ga Allah ga Allah muke dogaro to shi dai abin tambayar shi ne shin da gaske ne wannan da'awar da yake na dogaro ga Allah har cikin zuciyarsa maganganunsa da ayyukansa suna gasgata abin da yake faɗa shin ya dogara ga Allah maɗaukakin sarki da gaske shine abin da kowanne ɗaya daga cikin mu yake buƙatar ya tambayi kansa da sauran 'yan uwa da suke tattaunawa akan wannan mas'ala ta tawakkali yan uwana masu albarka abin da ake nufi da tawakkali shine a gaskiyar dogaran zuciya ga Allah maɗaukakin sarki zuciya ta jingina ga Allah maɗaukakin sarki jinginar da ba ta shakkar gocewa ko kuma zamewa yadda mutum idan ya jingina bayansa a jikin bango yake samun cikakkiyar nutsuwa a cikin zuciyarsa cewa lalle wannan bangon ba zai zame ba ya faɗi sai dai shi bayan nasa ya zame daga jikin bangon amma bango yana nan a yadda yake to haka ake so zuciyar mumini ta kasance ta yi dogaro ga Allah maɗaukakin sarki ka sani babu mai bayarwa sai shi ba mai hanawa sai shi ba mai kashewa sai shi ba mai rayawa sai shi ba mai azurtawa sai shi ba mai talautawa sai shi wannan duk aikinsa ne subhanahu wata'ala zuciyarka ta yadda da wannan wannan na ɗaya daga cikin mafiya girman abin da ake nufi da dogaro ga Allah bawa ya sani cewa Allah maɗaukakin sarki shi ke kawo masa amfani kamar yadda kuma shi ke da iko wajen tunkuɗe masa abin da zai iya cutar da shi daga cikin al'amuran duniya da na lahira don uwana masu albarka dogaro ga Allah shine bawa ya jingina zuciyarsa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a cikin al'amuransa gaba ɗaya cikin abin da yake kwaɗayin samu na buƙatunsa da kuma abubuwan da yake ƙoƙarin ya guje musu kada su same shi na abubuwan da baya su daga cikin abubuwan da haka nan kuma daga cikin abubuwan da yake gudu su afka masa mai dogaro ga Allah maɗaukakin sarkin uwana shine mutumin da yake sani a cikin zuciyarsa Allah maɗaukakin sarki ya lamunce masa arzikinsa duk abin da mutum zai samu a duniya daga lokacin da aka haife shi ya fito duniya zuwa lokacin da zai numfashinsa na ƙarshe ya koma ga Allah maɗaukakin sarki Allah ya ƙayyade shi kuma zai bashi ba zai rage masa komai daga ciki ba duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara wannan rabanka ne sai ka cinye shi zaka bar duniya saboda haka mutumin da ya san wannan zai bi hanyar da ya kamata wajen neman wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya sare masa dan ya san idan yayi sabo idan yayi abin da ba daidai ba idan yayi fashi da makami idan yayi sata idan yayi kwace idan yayi tsafi idan ya yi abin da ba daidai ba wajen kaiwa zuwa ga wannan abin da yake bukata ba zai canza wancan abin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta masa ba mutumin da bai yi saɓan ba shi ma Allah maɗaukakin sarki zai ba shi abin da ya rubuta masa mutum ya sa wannan a cikin zuciyarsa wannan na ɗaya daga cikin abin da ke tabbatar da dogaron bawa kuma shi mai dogaro ga Allah shine ke tabbatarwa Allah maɗaukakin sarki shi ke jujjuya al'amuransa babu wanda ya isa ya bashi arziki sai Allah maɗaukakin sarki ya ga dama komai kudinsa komai ikonsa komai damarsa bai isa ya baka abin da Allah maɗaukakin sarki bai ga dama ba duk ko kusancinka da shi idan ko kana nesa ba wanda ya san ka ba wanda arziki da kake tare da shi idan Allah ya so kai arziki sai dai labari kuma sai dai a rinka cewa wani ya zama mai arziki saboda mai arzikin ya ga dama ka zama nasa ne to wannan mai tawakkali ga Allah maɗaukakin sarki kullum abin da yake kawa kenan kamar yadda ya san cewa ransa a hannun Allah maɗaukakin sarki yake babu wanda isa ya ɗauki ransa sai Allah maɗaukakin sarki ya ga dama shi sa baya tsoron kowa baya shakka kowa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake tsoro dan ya san shi ne zai iya masa abinda ba wanda isa ya masa dukkanin mutanen duniya kaf da za su tardan su cutar da kai ba za su iya cutar da kai ba sai gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ya cutar da kai shi kaɗai ne cuta da kawo amfani suke hannunsa subhanahu wa ta'ala mai dogaro ga Allah shine yake sanin cewa la haula wala quwwata illa billah babu tsimi babu dabara sai ga Allah madaukakin sarki dabararka da wayanka da kaiwa da komowanka da haggen nesanka da tumasancinka da biyabiyanka bai isa ya kai ka zuwa inda Allah madaukakin sarki bai ga dama ka je ba bai kuma isa ya baka abin da Allah madaukakin sarki bai ga dama ka samu ba shi sa tawakkali siffa ce ta annabawan Allah da manzanni zaɓaɓɓun bayan Allah maɗaukakin sarki annabawa da manzanni daga cikin mafiya siffar da Allah maɗaukakin sarki yake yabansu da ita shine dogaro zuwa gare shi da yadda ake musu barazana ake ƙoƙarin kashe su dogarinsu ga Allah maɗaukakin sarki shi ya tseratar da su sanin cewa abin da Allah ya ƙaddara musu ɗin can yana nan bai isa ba abin da zai same su sai shi to shine abin da ya ba su kariya ga dukkanin wanda zai taso musu hakanan dogaro ga Allah siffa ce ta nagartattun bayan Allah maɗaukakin sarki wanda Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu dukan mu ɗaya kuma da jama'a mu gaba ɗaya da mu dogara ga Allah maɗaukakin sarki Allah a cikin littafinsa mai tsarki yana ba mu labari game da annabawansa yake ba mu labari cewa wa malana Allah na tawakkala ala Allah wa qad hadana subulana annabawan Allah suna gaya wa jama'a su cewa malana me ke gare mu me ya same mu Allah na tawakkala ala Allah da ba za mu dogara ga Allah maɗaukakin sarki ba me ya same mu me muke da shi wake a hannunmu da ba za mu dogara ga Allah maɗaukakin sarki ba mu rabu da shi wa qad hadana subulana bayan Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu hanyar mu miƙaƙƙiya da ya dora mu akan sa wala nasbiranna ala ma azaitumuna kuma me ke gare mu da ba za mu yi haƙuri akan cutarwar da ake mana akan addinin Allah ba sai Allah maɗaukakin sarki cewa alallahi ga Allah maɗaukakin sarki ne falyatawakkalil mutawakkiluna dukkanin masu dogaro suke dogaro su ne bayan Allah nagartattu daga cikin annabawa da manzanninsa Allah maɗaukakin sarki yana haikaito mana kisar annabin Allah Huda alaihi salam lokacin da mutanensa suke masa barazana cutar da shi suke gaya masa cewa lalle wannan abin da yake na isar da addinin Allah da ya da risalar da Allah maɗaukakin sarki ya turo shi lalle ba wani abu ne ya sa shi yake wannan abin ba ya kauce wa hanyar bautar gumakan da suke bautawa wai gumakansu ne suka shafe shi suka taɓa shi ya ɗan samu taɓa ƙwaƙwalwa shi ne gaya musu cewa fakiduni jami'an sun malatun ziruna ku tattara duk wata dabara ku da kaidinku da makirci duka ku yota a kaina kada ku saurara mu me dalili yace inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum saboda na dogara ga Allah madaukakin sarki wanda shine ubangiji na kuma shine ubangijinku yace ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha lalle babu wata dabba babu wata halitta da ke rarrafe a doron ƙasa mai kafa biyu ce ko mai kafa uku ko mai kafa hudu ko mai jan gindi illa huwa akhidun bi nasiyatiha fati Allah madaukakin sarki ke rike da makwarkwadarta inna rabbi ala siratin mustaqim haka nan Allah madaukakin sarki na bamu labari game da annabi nuhu alaihi salam Allah subhanahu wataala ya ce watul alaihim naba nuhi ba su labarin kissar annabi nuhu alaihi salam iz qala liqaumihi lokacin da annabi nuhu yace da mutanansa يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله يا كم متانينا إذن abin da nake isar muku nake muku wa'azi da shi na ayoyin Allah da mukamina na manzanci da Allah maɗaukin sarki ya bani ya muku girma ya yi muku gangaran kuna gani ba za ku iya bi na ba fa'ala Allah tawakkaltu to ku sani na dogara ga Allah maɗaukakin sarki yace fa ajmi'u amrakum ku tattara dukkanin al'amarin da kuka san kuna da shi na cutarwa wa shuraka'akum da ababan tarayyarku sun mala'ikun amurkum alaikum gumma sannan lokacin da za ku yi min makircin da cutarwa kada ku yi abin a ɓoye ku yi shi a fili kowa ya gani sun maƙubu alayya sannan ku zartar da duk abin da za ku zartar a kaina wala tunzinu na kada ku saurara mu in ji annabin Allah Nuhu alaihi salam me dalili yace saboda ya dogara ga Allah madaukakin sarki annabi Musa alaihi salam yace da mutanansa ya ku mutane na in kuntum amantum billahi in dai kun kasance kuna masu imani da Allah fa alaihi tawakkalu to ga Allah za ku dogara in kuntum muslimina in dai kun miƙa wuya zuwa gare shi yan uwa wannan kaɗan ne daga cikin maganganu da Allah maɗaukakin sarki hikito mana a cikin alƙur'ani game da annabawa suna nan da yawa wanda annabawan Allah suke bayani game da mayar da al'amarinsu komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da dogaro gare shi a duk abin da ya taso musu ga annabin mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi Muhammad farin jakada shugaban masu tawakkali wanda Allah madaukakin sarki ya sa masa suna almutawakkilu a cikin littafin at-taura tun kafin aiko shi Allah madaukakin sarki a cikin a simarsa irin siffarsa da ya bawa mutanen da aka saukawa da at-taura ya sa masa suna almutawakkil kamar yadda hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Amr dan As an tambaye shi cewa wasafa mana wata sura daga cikin siffar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ta zo a cikin attaura ya ce ai siffar da ta zo ta annaba a cikin attaura ta yi kama da wacce ta zo a cikin alkur'ani ya ce allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin attaura ya iwan nabiyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyina anta abdi wa rasuli sammaituka mutawakkil ليس بفضا ولا غليظا ولا سخابا للأسواق yace daga cikin siffarsa da dace ya kai wannan annabi mai girma hakika mun aiko ka shahidan mai bada shaida wa mubashiran mai bushara wa nadhiran kuma mai gargadi sai yace wa hirzan lil ummiyina mai bada kariya ga wanda suke gama garin mutane to siffa ta gaba sai Allah madaukakin sarki yace samaitukal mutawakkila na ambace ka da suna mai dogaro ga Allah maɗaukakin sarki suna annabi kenan a cikin attaura sallallahu alaihi wasallam almutawakkil yan uwa annabin mai girma ku tuna kissarsa lokacin da aka yakin uhudu an kashe sahabbansa kusan mutum saba'in da ɗoriya sun dawo daga uhudu da shi da sahabbansa sun nufi garin madina da yawa daga cikinsu an musu jina-jina an ji musu ciwo sai suka game da wasu mutane wasu tawaga sai suka ba su labari cewa ga abu safiyan can da tawagarsa sun dawo za su zo su ƙarasa ku wanda suka rage za su ƙarasa ku su gama da ku gaba ɗaya saboda haka wannan gargaɗi ne ku tsorace su ku razana ku miƙa wuya zuwa gare su bori ya hau wannan abin da aka yawo annabi da sahabbai sai ya ƙara musu tsoron Allah sai ƙara musu dogaro ga Allah maɗaukakin sarki suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil maimakon su razana an kashe musu mutum saba'in da yawa daga cikinsu an ji musu ciwo kuma aka ce gashi na an dawo kansu amma wannan saboda sun san wanda ke tare da su shine Allah madaukakin sarki ba zai hukuntar da su ba sai suka ce hasbunallahu Allah ya isan mana wa ni'mal wakil ma dalla da wakili idan ya kasance shi da Allah madaukakin sarki sahabi Abdullahi dan Abbas Allah kara masa yarda yace wannan kalmar ta hasbunallahu wa ni'mal wakil ita ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa lokacin da aka zo aka ce masa mutane sun tattara akan ku za su zo su ƙarasa ku yace kuma ita ce kalmar da annabi ibrahim alaihi salam ya faɗa lokacin da aka jefa shi a cikin wuta lokacin da aka jefa annabi ibrahim a cikin wuta kafin ya ƙarasa cikin wuta sai ya ce hasbunallah wa ni'mal wakil Allah ya isa min madalla da wanda da wakil in ya kasance shine Allah madaukakin sarki abin da ya faɗa kenan Allah madaukakin sarki sai ya tsamar da shi daga cikin wutan nan sai ya ce qulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim yan uwa dogaro ga Allah kenan dogaro ga Allah kenan duk abin da kake tsammani zai iya cutar da kai zai iya wahalar da kai ka dogara ga Allah madaukakin sarki wallahi ka fi karfin sa yan uwa kada mu manta yan uwa annabi mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da suka yi hijira da shi da sayyidina Abubakar Siddiq sun shiga cikin kogon Hira kogon Saur tsawon kwana uku suka buya a ciki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cikin wannan kogo da sayyidina abubakar mutanen makka suka taho suna neman su wanda raƙuma ɗari ɗari aka sa ga dukkanin wanda ya kawo annabi ko sayyidina abubakar a raye ko a mace wanda ya kawo annabi za a bashi raƙumi ɗari wanda ya kawo sayyidina abubakar za a bashi raƙumi ɗari duk ɗaya daga cikin su ko a raye ko a mace neman su ake ruwa a jallo suka zo daidai bakin kogan da annabi da sayyidina abubakar suke ciki daidai bakin kogon suka tsaya ga su a bakin kogon sai da bakar siddiq hankalinsa ya tashi ya ce ya rasulallah wallahi da ɗayansu zai tsuguna ya taɓa takalminsa ko ya duba ƙarƙashin takalminsa wallahi da sun gamu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hankalinsa a kwance sallallahu alaihi wasallam ba abin da ke damunsa ya ce ya ababakar ma zannuka bi thnaini allah salisuhuma me kake tsammani da mutum biyun da Allah ne na ukunsu la tahzan kada ka damu kada ka yi bakin ciki inna allaha ma'ana Allah na tare da mu kuma haka suka gama abin da za su suka tabbasa gansu dogaro ga Allah kenan yan uwa haka ake dogaro ga Allah madaukakin sarki zuciyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duka tana wajen Allah madaukakin sarki yan uwana masu albarka alwakilu ɗaya ne daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki wanda yake nufin wanda ake fawwala al'amara ake miƙa al'amara gaba ɗaya zuwa gare shi sai ya kare ka da dukkan abin da kake jin tsoro ko kuma ya jawo maka abin da kake so na amfani shi sa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa mayyata wa ala Allah fa huwa hasbuhu wanda duk ya dogara ga Allah maɗaukakin sarki shi Allah ya isa masa ba a ce ka dogara ga wani ba ba a ce ka dogara ga wani abu ba ga Allah maɗaukakin sarki aka ce ka dogara Allah subhanahu wata'ala ya ce wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila lallai Allah maɗaukakin sarki ya isa wakili a gare ga duk wanda ya dogara ga shi Allah maɗaukakin sarki ce rabbul mashriqi wal magharibi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila ubangijin mahudan rana ubangijin mafaɗar rana ba abin bauta da cancanta sai shi ka rike shi a matsayin wakili ya isan maka komai dogaro ga Allah siffa ce ta muminai daga cikin bayan Allah nagartattu Allah madaukakin sarki ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah haƙiƙa bayan Allah muminai nagartattu su ne waɗanda idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai kaga zukatansu suna raurawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan kuma aka karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki zadatuhum imana sai su ƙara musu imani akan imanin su na da sai Allah ya ce wa ala rabbihim yatawakkaluna ga Allah madaukakin sarki suke dogaro ƴan uwa dukkanin mumini nagartacce nagari siffarsa ba ta cika ta mumunantaka sai ya zamto mai dogaro ga Allah madaukakin sarki a cikin dukkanin al'amuransa ƴan uwana masu albarka hakika manzon mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwadaitar da mu a gurare da dawa da madogara ga Allah maɗaukakin sarki a dukkan al'amuranmu a cikin al'amuran da suka shafi addini daga cikin al'amuran da suka shafi duniya hatta shigan mu gida da fitan mu gida duk Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da mu dogara ga Allah maɗaukakin sarki annabi ya ce duk mutumin da zai fito daga zai fito daga gidansa ya ce bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah da sunan Allah na dogara ga Allah maɗaukakin sarki babu tsimi ba dabara sai na Allah maɗaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kila lahu sai a ce da shi qad hudita wa kufita wa wuqita hakika an shiryar da kai an isan maka kuma an kare ka sai shedan ya kalli ɗaya shedanin da suke tare da shi sai ce kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya kai shedani ya za kai da mutumin da an bashi kariya an kiyaye shi kuma an isan masa sai shedani ya kalli ɗaya sai su kama gaban su sai ka shiga cikin gari ki harkokinka ka dawo saboda ka dogara ga Allah madaukakin sarki haka lokacin da ka dawo gida ka ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna shedanan da suke makala kofar gidanka za su shiga tare da kai su ci abinci tare da kai su sha abin sha tare da kai su firgita ka su razana ka duk abin da zaka zaka yi tare da su a cikin gida sai ɗaya kalli ɗaya sai su ce ba mu da makwanta a nan cikin nan gidan ba mu da abinci a nan gidan sai ɗaya kalli ɗaya sai su kama hanyar su tafi sai ka shiga cikin gidan kalami lafiya saboda ka dogara ga Allah madaukakin sarki dan uwana annabi mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk mutumin da ya tashi yin al'amara daga cikin al'amuran da suka rikice masa ya gane ya kasa gane daidai da rashin daidai a cikin su to akwai abubuwa guda uku da annabi ya ce yi na farko shine istikhara ya nemi zaɓin Allah madaukakin sarki na biyu ya nemi shawaran masoyinsa na kusa da shi ya bashi shawara akan wannan al'amarin na uku sai ya ce ya dogara ga Allah madaukakin sarki ya dogara ga Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'afu anhum wastaghfir lahum wa shawiruhum fil amr ka nemi shawararsa a cikin al'amari sai Allah ce fa'iza azamta idan ka yi azamar aiwatar da al'amarin to ka yi ne wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah maɗaukakin sarki annabi mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana cewa masu dogaro ga Allah suna ɗaya daga cikin wanda za su shiga aljanna mutum dubu saba'in babu azaba babu hisabi akwai mutane guda dubu saba'in da annabi ya ce ranar tashin kiyama lokacin da ake cikin bala'i da masifa su Allah subhanahu wataala zai tattara su mutum dubu saba'in ko tambayar su ba za a yi ba za a ce ku tafi aljanna Allah ya samu daga ciki mutum dubu saba'in annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce ba ko ko tambayar su ba za a yi ba a ce me kuka yi babu tambaya kawai za a ce udkhul jannata ku je ku shiga aljanna sabai suka ce tattauna suna cewa suwa ne ne suna ta kokarin su hararo suwa idan su yi aiki su shiga cikin su annabi ya fito ya ce me kuke tattauna suka ce mana tattauna akan wannan kace ya shiga aljanna babu azaba babu hisabi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce to in kuna so ku sani ga su humal ladina la yatatayyaruna wa la yastarquna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkaluna su ne wanda ba sa camfi ba sa yin camfi sannan ba sa nema a yi musu tawaida sannan ba sa yin lalas ba sa yin sakiya sannan kuma masu dogaro ga Allah maɗaukakin sarki haka za a ce musu ku shiga aljanna ‘yan uwana masu albarka wasu daga cikin mutane suna da mummunar fahimta game da tawakkali don suna ɗauka cewa idan aka ce tawakkali to kuma yana kore riko da sababi a'a tawakkali da riko da sababi ɗan juma ne da ɗan jummai idan ka dogara ga Allah maɗaukakin sarki kuma sai ka riko da sababi ba abin da ake nufi tawakkali ga Allah ba mutum ya je ya zauna a gida ya rashe ya ce ba zai je ya nema daga falin Allah maɗaukakin sarki bai ce shi ya dogara ga Allah maɗaukakin sarki Allah yake bayarwa shi ya dogara Allah zai bashi wannan ba sunan shi mai tawakkali ba sunan shi almutawakkal eh mai almuttakil sunansa ba sunan shi mai dogaro ga Allah madaukakin sarki ba shi yasa ruko da ruko da sababi yan uwa mu sani cewa a hali ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kuma tawakkali addini ne to wanne zaka bari a ciki sunna zaka bari ko kuma addini dibbin ake hadawa yan uwa shi sa dole ne duk mutumin da yake so dogaransa ga Allah madaukakin sarki ya cika to sai hada guda biyu idan ya dogara sai kuma ya tashi je ya aiki shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake gaya mana cewa mumini mai karfi ya fi soyuwa a wajen Allah madaukakin sarki sama da mumini mai rauni sai ce kowanne ɗaya daga cikinsu kuma akwai alkhairi tattare da shi sai ce ka yi kwaɗayin abin da zai amfane ka kada ka gajiya wajen wala ta'ajaz kada ka gajiya malamai suka ce to anan al'amarin ya fito ka tashi ka nema ka yi aiki ka shiga ka fita don ka gina rayuwarka amma lokacin da kake neman nan lokacin da kake kai kawo ka sani ba kai kawanka ne yake baka ba ba ƙoƙarinka ne yake janyo maka ba ba connection ɗinka ba ne yake baka akwai Allah maɗaukakin sarki shi yake ganin dama sannan ka samu nawa ne masu connection ɗin nawa ne masu kaiwa da kuma wani tun kafin a san za a haife ka yake nema har yanzu ba shi da abin da kake da shi yanzu saboda haka idan ka nema kuma sai ka dogara ga Allah maɗaukakin sarki bi ake haɗawa ƴan uwa shi sa uwana masu albarka wani mutum ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo bakin masallaci da taguwarsa sai yake ganin cewa kamar riko da sababi abu ne da bai dace ba babu tawakkali a cikinsa sai ya tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah wannan dabbatawa raƙumina na mai da baibayi na dogara ga Allah ko kuma na sake shi ya tafi sa yawo in ce na dogara ga Allah sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a'a yi wa raƙuminka da baibayi ɗaure kayanka sannan ka shiga masallaci ka dogara ga Allah biyu ake haɗawa eh ka tashi ka nema ka yi aiki sannan kuma sai ka ce to Allah ya bamu shi sa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da a ce kuna dogaro ga Allah kamar yadda tsuntsu yake dogaro da Allah ya da a ce kuna dogaro ga Allah madaukakin sarki haƙiƙanin dogaro ga Allah da Allah ya baku arziki irin arzikin yadda yake ba tsuntsu yace tsuntsu yakan waye gari daga shekarsa babu komai a cikin sa amma sai ya dawo da yamma tumbinsa a cike ya cika taf saboda dogoransa ga Allah wani irin dogaro yayi zauna ya a cikin shekarsa bai fita ba a'a tashi ya fita da ya fita ya san babu wanda yake bashi sai Allah madaukakin sarki sai Allah ya bashi to abinda ake nufi kenan shi sa wana mu sani akwai wasu mutane daga Yaman suna zuwa aikin hajji ba sa riko guzurin komai idan aka tambaye sai su ce su ne masu dogaro ga Allah madaukakin sarki sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya yi musu faɗa akan haka har aya ta sauka a cikin sha'anin Allah madaukakin sarki ce wata zawwadu ku yi guziri fa inna khayra zad attaqwa amma ku sani mafi ficin guziri mafi alkhairin guziri shine tsoron Allah madaukakin sarki ma'ana ka tafi waje ka tafi aikin hajji babu ko sisi a hannunka ce na dogara ga Allah madaukakin sarki wannan ba dogaro ga Allah bane shi sa sayyidina Umar ya ga wasu mutane shi ma yace ku kuma suwaye ku suka ce mu ne masu dogaro ga Allah ya ce a'a ku ne dai masu jingina a bayan mutane ku ne masu tambayar mutane dai ba masu dogaro ga Allah ba ya ce mai dogaro ga Allah shine wanda zai je iba haƙi ko masara ko dawa ya je ya shuka ya yi bar ruwa ya kula da gonarsa sannan sai koma ɗaki addu'a ya ce Allah ka fito min da gonata shine mai shine mai dogaro ga Allah sai ya fita ya nema sannan sai Allah madaukakin sarki ya bashi yan uwa kissan na Maryam alaihi salam ta ishe mu izina game da abin da ya shafi tawakkali nana maryam tana cikin halin naƙuda ga rauni ga ta mace ga ta a cikin dogar daji ga shi tana buƙatar abinci bayan ta bayan naƙuda ta zo mata tana jin yunwa amma Allah madaukakin sarki yana da ikon da zai ba ta abinci min indillahi kamar yadda ya bata lokacin da take cikin mihrab ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah Allah ya bata abinci ba daga ko ina ba kawai ganin sa tai to amma dan a nuna mana riko da sababi dole ne a lokacin tana cikin halin kunci ga naƙuda tana buƙatar abinci sai Allah madaukakin sarki ya ce mata wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiya aka ce ga wani kututtire na dabino nan je ki girgiza shi je ki motsa shi ki aiki sai ki samu ƴaƴayen dabino dan Yusuf faɗo sai ki ɗauka ki ci fakuli washrabi wa qarri aina yan uwa riko da sababi kenan dole ne mu tashi mu riko da sababi yan uwa riko da sababi baya kore tawakkali riko da sababi haɗu suke da tawakkali kamar yadda muka faɗa ɗan juma ne da ɗan jumai Allah madaukakin sarki ba mu ikon dogaro zuwa gare shi Allah madaukakin sarki ba mu ikon dogaro zuwa gare shi Allah madaukakin sarki ya samu dace Allahumma izal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da ad-din وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد